أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة أيها المسلمين muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da ƙaddara wasa ya sake haɗa mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magarba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna 23 ko 23 ga watan rajab hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina tana 1445 wanda ya daidai da 4 ga watan biyu na shekara 2024 miladiya kamar yadda muka saba karatun wannan littafi mai albarka littafin risala shafi na wani kudi ba mana risala ta abin zaidi milkirawani har yanzu dai muna cikin babu zakat babi da yake bayani akan zakka ta dukiya ta kayan noma ta dabbobi da kuma abin da ake fitarwa daga cikin ma'adinai a wancan sati mun tsaya akan gaba wa alal asagir zaka kenan wannan darasi yau darasi ne na 35 insha Allah wa alal asagir zakatu fi amwalihim fil aini wal harsi wal mashiyati wa zakatul fitr saboda haka mun tsaya wannan gaba cewa akwai zakka ga yara cikin dukiyarsu da kuma amfanin noma da dabbobi da kuma zakar da kai amma wala zakata ala abdin kenan nan ne zan tashi an jibo shafin kenan zai a jibo shafin wala zakata ala abdin wala ala man fihi baqiyatur rik fi zalika kullihi fa iza utika falya'tanif hawlan min yawma izin bima yamliku min malihi wala zakata ala ahadin fi abdihi wa khadimihi wa farasihi wa darihi wala ma yuttakhazu lilki lilkinya ko lilkinyati minar riba'i wal urudi wala ma fi ma yutakhazu lillibas min al hulli yace wala zakata ala abdin babu zakka ga bawa wala alaman fihi baqiyatar baqiyatar ko kuma wanda yake da sauran bauta bawa yake da dukiya to shi babu zaka a dukiyar shi ko kuma a shi kan shi bawa mutum yana da arzikin bayi to saboda haka su ma kansu bayin ba a hudda musu zakka wala alaman fi baqiyatir riq ko kuma wanda yake da sauran bauta shi ma ba bai hudda zakka haka kuma ba hudda musu zakka misali bawa ne na mutum biyu sai ne ce to ni na na na na na na yan tarabi na eh kaga sauran rabi ko tunda mutum biyu kike da shi yanzu kaga anan ya zama rabi da rabi to a ka'ida ta shari'a sai a ce to shi wanda wanda yace ya yanta in yana da hali sai a ce to cika ma wancan kawai shi ya zama ya samu ya samu liberty ga baki daya a bai da shi to yanzu kaga ya zama rabi da rabi rabi bawa rabi ba bawa ba kenan sai a yi da shi da mai shi in aiki kwadago yake to yau in ya ji ya mishi kwadago gobe kuma sai je yin aikin nashi na kansa eh eh ba mamabar alhamdulillah ba to shi ne ake cewa wanda yake da baƙiyatar rik to sai kasance a irin wannan hali da yake ciki sai yake zuwa ke sana'a ko yake kwadago sai yake tara kuɗi ko yana kasuwanci sai kasuwancin ya bunƙasa to har kudin sun kai a yi zakka nashi to yanzu a nan shi ma shari'a ba ta wajabta mishi zakka ba saboda bawa ne shi to haka kuma shi kan shi bawan ko wanda yake da wannan to haka ma idan mutum yana da irin waɗannan bayi kana da irin waɗannan bayi da yawa ai kaga dukiya ce to amma ba dukiya ce ba ta zahiri haka shan shera to ba a cewa to ai tunda su ma dukiya ne barka huda musu zaka a duka shari'a ta sauke musu fa iza utika falyatanif hawlan min yawma izin bima yamlikuhu min malihi yanzu idan aka yanta shi bawa ne aka yanta shi yana da dukiya to saboda haka aka ce yanzu ba zai hudda zakka ba ta dukiya tashi ba yanzu ya shekara da yanci yanzu kina ya zama libre to yanzu tukwa sai shi ya shiga shi malayin waɗanda zai dinga zakka amma a bana to ta bana ta fice shi yanzu sai baɗi to baɗi kuma yanzu shi ma ya shiga layin da zai dinga zakka shine fa'iza o'odika idan aka yanta shi falya aka nif haulan yanzu ya bari siya sake wata shekara min yoma izin daga wannan yini bima ya mulku min mali na daga abin da yake mallaka daga dukiyarsa wala zakata ala ahadin fi abdihi wa khadimihi wa farsihi wa darihi haka kuma babu zakka ga mutum a cikin bawansa ko masu masa hidima ko kuma dawakansa ko gidajensa duka babu zakka kana da bayi ba za ka yi zakka ba ba za ka huda musu zakka ba kana da haka masu hidima ba za ka huda musu zakka ba kana da dawakai ba za a huda musu zakka ba kana da gidaje duk ba za ka huda musu zakka ba duk don waɗannan ba huda musu zakka amma mi inda abinda suka tara na dukiya to shi kuma sai a huda musu zakka ba za a cewa ai mutum yana da gida gashi yana da gida ɗari to saboda haka bari a lissafa ɗaya biyu goma to a huda guda a'a yanzu abinda suke kawowa suka tara to shi za a huda ma zakar dukiyar da suka tara kamar ya hana haya ne ya ya sasa haya ne ko kuma ana wani jujjuya da sauransu to kuma su ne za a yi wala ma yi takhazu lilkinya shi ne wa ma la yi takhazu lilkinyati minar riba'i wal urud haka ma kuma duk abin da mutum ya tanade shi dan ado dan kawa minar riba'i na daga gidaje wal urudi ko kaddarori su ma duk ba a musu zakka yanzu mutum ya ajiye motoci a cikin gidansa masu tsada amma na shi ne kawai na hawa ne a yi je a yi barazana a yi waye da sauransu to ba ku dama waɗannan motoci zaka haka gidaje yana da gidaje mpp fartuga sunan na kawa masaukin baƙi amma gidaje ne masu tsada to su ma gidajen ba a hudu musu zaka wal urud ko kuma yana da wasu kaddarori haka wannan kaddarorin su ma ba a hudu musu zaka wala fi ma yuttakhazu lil libasi min al-hulli haka kuma abinda mutum ya ajiye na sakawa a jikinsa na ado na kawa shi ma ba huda musaka mace ce tana da zinariyarta wanda take sa take ado da su take fita wajen sabgasar da sauransu ko take ma mai gida ado da su to saboda haka ba za a fi dama wannan zinariya ba zakka saboda ba na kasuwanci ba ne ba ba na sana'a ba ne ba kenan na sawa ne to kayan sawa ba a musu mun faɗi shafin kun fahimta kana da kayan kuɗi amma na ado ne na hawa ne na saka ne to su ma ba ku da musu saka kana da agogo mai tsada to ba za ku dama ta ba zakka saboda sa'adi shine wala ma shafi na nan wa man warisa arajan yanzu mutum ne sai gadi wada kadara au hiba ko kuma aka yi masa kyauta au ribalahu ko aka mishi kyautarsa au riba to Allah zaka da alheri au ribalahu ko aka maka kyautarsu au rafa min arabihi zar'an ko kuma a'a shifka mana daga cikin ƙasa aka fitar da wannan abu fa zakkahu sai mutum ya masa zakka to fala zakata alaihi fala zakata alaihi fi shay'in min zalika hatta yubau babu komai a gare shi na zakka har siyasi da yanzu mutum da aka raba gado sai aka bashi wata kadara mai kudi ko kuma aka mishi kyauta ta wata kadara mai kudi to saboda haka duka waɗannan baya hudda musu zakka har sai in sun shekare abunsa ko kuma ya saida yanzu idan ka saida to yanzu kuma sai ka fidda zakka a cikin abu in kuma suka shekare sai ka hudda shi ne ce fishe min zalika hatta yi ba har siya sai da waya stakbila bihi haulan kuma ya fuskanci shekara min yau ya kabitu sama na hudu daga ranar da ya karbi kudinsa wafi ma ya karuju minal ma'adini yanzu kuma daga cikin abin da ake fitarwa na daga baramu mana na daga arzikin ƙasa shi ne ma'adinai min zahabin zinariya ce aufiddatin ko kuma azurfa azzakatu to akwai zakka idan mutum ya je kamar yanzu masu tafiya tonan zinariya ko wajen tonon azurfa duka duka ga wannan kayan ƙasa ne ake yawansu to mutum ya je tono sai samu iza balaga wazani ishiri na dinaran idan mutum ya tono zinariya da ma'auninta ya kai dinaran balar inda ya kai dinari ashirin wazani ishiri na dinari ya kai dinari ashirin to saboda haka sai fitar da zakka
aw khamsa awaqin fidda ko kuma uqiya guda biyar na azurfa
mutum ya tono ukiya biyar ta azurfa ko dinari ishirin na zinariya fafi zalika rubul ushiri yoma kurushi to abinda mutum zai bada rubu'in ushiri sai kasa wannan abu goma sai hudda kashe daya to kashe dayan sai a raba shi hudu sai a ɗauki guda shi ne zakar yanzu duk mutumin da ya je jado sai tono zinariyar da ta kai dinari 20 ko azurfar da ta kai ukiya biyar to rubu'in ushiri za a bada mana 'yan kan na 'yan diziyar a kasa zinariyar goma in a kasa goma a ɗauki kashi guda ba shi ne ɗan diziyar ba to wani 'yan diziyar shi ma a kasa shi hudu in an kasa shi hudu a ɗauki guda shi ne zakar ga gasa Allah sarki to da Allah adam yi wahala mai tsanani kaga akalla dai a ce ɗauki goma kyauta ce don Allah ce ya baka kamata a ce a goma ka sa ka ɗauki tara ka ɗauki ka ba da goma eh ka huda ma wanda ya baka wa amma a goma ma sai ka kasa ta hudu ka ba da ɗaya shi ne ‘yanka shi ne zakarfa haka zinariya haka azurfa wa ka zalika fi ma ya huruju ba da zalika muttasilan bihi wa in kalla to haka duma abin da zai aka fitar wanda yake sadu da wannan abu ko da mun karanta yanzu kaje to na zinariya kayi rami kayi rami kayi nisa kawai sai ka samu dub dunkule guda wanda ya kai a yi mishi zaka kun gane shi ma in kana ta tonowa kana samu kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan babu zaka duk in ka samu abin inda bai kai dinari 20 ba to babu zaka kana tonawa yau da ka zo ka samu ɗan kaɗan aka ji aka sai da aka samu na masarufi kawai sai a ci gabar harka baka da zaka aka nan washe gari kuma aka je shi ma aka samu sai kawai ka ce fanar kanka ana ananan rannan jibi da kaje kawai sai ka samu wata jirgubu wadda ta kai dinari ashirin to yanzu ne tukon zakar ta kama shi ma eh mana yanzu ne kai kai balar in a yi zakar sai ya kai dinari ashirin to yanzu ne ya kai dinari ashirin to ya za a yi zakar to shi ne sai ka raba goma ka ɗauki ɗaya cikin goma ka kasa shi hudu ka ɗauki ɗaya cikin hudun shi ne ka ba da zakka ka ba ka hudda an bamci wannan to shi ne sai aka ce to yanzu yau na zo a cikin wannan ramin da na ci gaba na samu jirgin to yanzu daga nan ala misali mukaddara rami ne nake daga can farko ban samu wahai da na zo na tsakiya sai na samu yar kaɗan na saida ta na sake zuwa nan na samu yar kaɗan na saida jibi na zo na samu da na zo daidai nan kawai sai na samu ta dunkuleliya katuwa wadda ta kai a zakka kuna fahimta to yin sai je a huda mata zakka to daga nan sai nake tafiya da na yau gaba washe gari da na zuhe na sami yar kaɗan wadda ba ta kai zakka ba kuna fahimta to yin sai na mata zakka saboda ne ita zinariya kamar jijiya ce saiwa guda ne inda ka tafi akan tsira guda duk abinda ka samu yanzu daga ran nan duk abin da na samu ko mun kaɗa'insa to sai na hudu mishi zakka ko da cikin kaɗan nan yanzu ala misali yau ba na samu katuwa ba da ta kai zakka ba amma ai cincin ba ina ta samu ba na hudu mishi zakka yanzu kuma da nazo kuma ala misali amma fa in halin da wannan mai ake ta jishiyar ɗaya barakallahu fik to kawai da nazo nan sai na samu ta jib kekiya to daga ran nan ne zakka ta kama yanzu na je na hudu na hudu zakka gobe na zo na ci gaba a je wannan ramin wannan jijiyar ina tafiya ina tafiya sai na samu wata kaɗan ba ta kai zaka ba to sai na huda mata zaka kuma a ran na zan huda mata ita ma ita ma sai in kasa ta goma sai in ɗauki kashi ɗaya sai in kasa shi hudu sai in ba da guda sai in ci gaba da harka sai in ta tara washe gari ma da na zo sai na samu wata ma kaɗan ba ta kai waccan ba sai na huda mata zakka amma barakallahu fi kashi ina yana zuwa amma a ramin guda a wannan guda a wannan guda a wannan guda duk abin da na samu yanzu sai na guda bisa zakka shi ne yake cewa fi ma ya kharuju ba da zalika muttasilan bihi in dai a wannan ne wa in kalla ko mun kaɗan insa yanzu yake ta tafiya kai ta tafiya kai ta tafiya duk abin da ka samu yanzu sai ka huda mishi zakka yawwa mana jijiya guda ce ita yadda ka san kamar jijiya haka take tafiya in dai wanda ingwanin ne to ya san haɗin da ya kama to binta zai dinga yi binta zai dinga in kana bin hanyarta to tana nan barakallahu fi to yanzu da kai gaba kai gaba sai ka ga abin kayan nisa da yawa yanzu ya yanki to sai ka rufe wannan ramu ko ya kamar wannan ramu yanzu sai ka koma na gebe shi washe gari kana tonawa kusa baka yi nisa ba kawai sai ka samu kwamshin jiya to za ka yi zanka a'a yanzu da kajar ka tona sai ka samu yar kaɗan to ita ma yanzu ba ta kai zanka ba ba za ka fidda zanka ba sai ka yi ta ce ka yi ta ce ka yi ta ce sai in kaje ka samu wadda ta kai zanka to yanzu sai ka fidda zanka to ita ma in ka bi wannan layin trust to yanzu inda shi ne kake bi to yanzu ta abin da ka samu sai ka huda mishi zanka ta abin da ka samu sai ka huda mishi zanka yana ba ta fahimta yau shi ne karatun da yawan kenan in getras guda ce to ko mun kaɗa inta sai an hudda zakka amma aka ga da farko tars guda ne amma ba ku hudda zakka ba saboda bai kai nisabin ba yanzu daga wancan inda ya kai nisabi to daga nan ne yanzu kuma duk abin da aka samu sai an hudda mishi zakka yawwa to kun ga duka ai abu ne mai sauki wala babu da tsare ne a ciki fa'innin kaɗa a nailuhu biyar to kun shiga magana ya ce idan wannan samun sai yanke daga wannan jijiya daga wannan hannu wabta da a gairahu yanzu kuma sai kaje ka kama wani bangare daban lamya ka rushe mini shari'a yanzu za ka wuce wata zakar koyi ba hatta ya buluga ma fi zakar har sai ka kai ka samo shi ma a wannan gurin abin da ya kai abin da zakka to ka samu abin da ya kai abin da zakka ka fi da zakka yanzu kuma shi kuma in dai ka bi wannan tarasin to shi ma kuma kumta abin da ka fito in ka samu babba ka fidda in ka samu kaɗan ka fidda haka zaka yi ta tafiya ko ka abin yana da buƙatar karatu sai yanzu wanda suke zuwa haƙar zinariya suna da wannan darasin su ga gani to wannan shi ke zakkar abin da ya shafi zinariya da azurfa kenan yaya ake hudda a zakar zinariya sai idan mutum ya tono abin da ya kai dinari ashirin ko kuma a'a zinariyar ta kace ma kake siya kake ajiya ta tara sai in ta kai balar in dinari ashirin kuna fahimta amma in ta sa'a ce ta mata wadda ta wuya wadda ba ta kai dinari ashirin ba yar kaɗan wannan wata ake da wannan bata ga ɗan ƙaran nan to wannan mace babu zai wannan zaka a kanta haka in azurfa ne shi kuma sai ya kai ukiya biyar shi ma in bai kai ukiya biyar ba babu zaka a kansa to wannan shine bayani game da zakar abin da ya shafi zinariya da azurfa to sai na gaba sai ce wa tu'khazul jizyatu min rijali ahli zimmati wal ahraril baligina ana karbar jizya shine da muka sani da karo ba musulmi ake dora ma karo ba a'a min rijali ahli zimma kafirai kafiran alkawari su ne ake dora ma jizya su ne ake dora ma karo amma kaga lalace da take lalace sai ga arna sun zo suka dora mana kara bature da yazo yan kolonin le colon duk su suka mana wannan karo amma ba musulmi yake biya karo ba kafirai da suke kasar musulmai su gomi a biya adibantashi tasu kaga ai suna kasar musulmai ana an ba su kulawa sekirite da komi in aka zalimce su ma kaga zo su ka kara an kota ba za a zo a musu bashi ba ba za a zo ka za ga zaman lafiya ga wuta ga lantarki ga ta abin da suke samu to kun zamana a ƙasar musulmai da addininku to eh ba ba musulunci dan wai kana da wani addini ka bai hana ka zamana ba to amma sharadi dole ka bi ka'ida da dokoki na ƙasar musulmai ba za ka fito kuma karara ka bayyana wani addinin ka ba in zaka yi kanka iskan ka a cikin gida to wannan abu sai kuma ka dinga biyan shi tsiya duk shekara sai su dinga ba da shi tsiya shi ma al'aharari sai ‘ya'ya in akwai bayi daga cikinsu bayan ba karɓa kuma al'ahararin albaligi na sai balagagu in yara ƙanana da ba su balaga ba shi ma ba karɓa ashe kun gaji akwai abu a sauƙi wala tu'khazu min nisa'ihim wasu biyanin amma ba a karɓar zakka daga matansu ko 'ya'yansu ko mazan kada yake karɓar zankansu amma mata in sun kai su dubu sun fi mazan yawa to da su da yara matan sun kai dubu goma yaran sun kai su dubu biyar amma mazan dukansu ɗari biyu ne to kawai zakar wannan karan mazan dai zasu dinga ba da karu waɗancan duk suna cin baci a shi kunga addinin musulunci ya san karamci amma kaga su da suka zo sai suka sa mana har matan da matakka sai ka an lissa maka mu da matakka da yayanka duka sai ka biya musu har ta bobi eh la haula la quwwata illa billah lazim har raguma da shanu kaga zalunci wa abidihim haka kuma ba karba akan bayinsu yanzu ko da akwai kato bawa a cikinsu arne ne to ba za a karbi zakar shi ba da mata da yara da bayansu duka ba karbar zaka kawai mazan masu yanci masu liberce su ne ake karba wato kazu minal majus hakan wa kuma ana karbar zakka daga majusawa ba zakka ba kai jizya daga majusawa karo su ayi majusawa su kuma waɗanda ba ahli kitabi waɗanda ba su da addini masu bautar tsafi masu bautar rana masu bautar gumki da waye da sauransu su da ake ma majus to su wannan bai halatta musulmi a wurin mace daga cikinsu wanda ake aure tsakaninsu da musulmai shine ahalin kitabi yahudu ko na nasara me yasa ya kace musu ahalin kitabi saboda littafi ya zo ya gabata su dai kuma suka saba wa karantar wata littafin shi sanya suka wannan kafirta wa minan nasarar arabi haka daga cikin nasarar larabawa mana kiristoci da larabawa suna zaune a cikin kasar musulmai to su ma za a karbi wannan jizya daga gare su mana za a karbi karan nan to ya jiziyar take wal jizyatu ala ahalil zahabi arba'atu dinari ga yadda ake karɓar jiziyar karan shine masu zinariya arba'atu dinari shine su ba da dinari hudu duk kato daya idan shekara ta yi sai ba da dinari hudu wa ala ahalil wariki arba'una dirhaman masu azurfa su kuma dirhami arba'in ne mutum zai bada duk shekara kato guda sai ba da dirhami 40 in azurfa gare ku in kuma zinariya gare ku sai ku ba da dinari ku shikenan sai a lissafa kato nawa ke da akwai ko a ce menaji nawa ke da akwai din daban da mata da yaya da bayi kenan masu gidan a akwai magidanci 100 to saboda haka sai a bi su zinariya ce ake awon to sai ku ba da dinari hurhuru hurhuru shikenan Allah kai mu bane duk shekara sai a yi haka wayo haifafu anil bakiri amma a haka ma in aka zo aka samu a cikinsu ma akwai talaka to shi ana sauƙa masa wani baya da shi kariba amma ka gaisu arna ba su sauƙa ba da mai akwai da mara kawai dole ka biya to amma a musulunci in aka zo aka samu talaka arne ne ma amma kuma sai a sauƙa mashi ta to kai to mai watan ba da shi to ka dinari biyu ko ka dinari uku ka ga samu sauki na'am to in akwai wal mu'allafatul qulubi tan da Allah subhanahu wataala ya faɗa inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafatul qulub akwai wanda ake cewa wanda ake lallashin zukatansu arna ne kuna tare da su wannan kyautata da za a yi musu ah da suna arna amma kuma ana hudda wani abu ana ba su ba maki wani abin sai jayo da su ya taba barakallahu ya taba zukatansa ya sa su karbi musulunci to musulunci ya ra'a basu da kyautata mu'amala da su ana abubuwa ana musu ihsani saboda haka sai sai ya ce kai addinin nan addinin gaskiya yawwa to sarab ana ba su zakka in wal mu'alfatu kenan daga cin kafirai wanda ake lallashin zukatansu Allah ya ce a ba su suma amma in arne ne tukur bakin arna mugu mai adawa to shi wanda sai dai algalla za mishi ma wa yukhasu mimman tajara minhum min ufikin ila ufikin ushuru samani ma yabiuna to yanzu kun shi in ana ƙasa musulmai da arna suke zaune a cikinta to kun ji ga karan da za su bada ba a koro su a can dole kawai musulunci bai ce mu dole sai an tsananta ba a can duk wani arna da yake cikin kasar mu ya ce cikin garin mu dole sai ai musulunci a'a ku bar shi da addinin sa yawwa lakum dinukum waliya din amma ni akwai tsari da doka ga yanda zai bi kuma akwai dokoki na shari'a na addinin musulunci to ba zai yi ba ba zai shagiya a fili ba ba zai zo ya bautar wutar shi ba ko arnancin shi ba a fili a bayyane komi ba sai na bayyana addininsa a bayyane ko ma a kyaɗe-kyaɗe ake ba zai samu na kyaɗe-kyaɗe ba a akwai kayanku a cikin gidanku ko a cikin inda kuke bautanku ne amma ba za ku yi abin da yara za su gani ba ko kuma ku hana mutane kwanciya ko da sauransu ba amma mu'amala ta yau da kullum a yi kasuwanci a yi zamantakewa su je makarantar lakwal ɗin ku a koya musu karatu a yi waye duk wadda ba musulunci bai hana ba tuwoyi wa kwasu min manta jira minhu min ofikin ila ofikin ushirin saman mayu bi'una to yanzu kuma ba arna da suke cikin garinku ba ne ba a arna ne makauta ko daga wani gari kuna fahimta sai su kawo irhamukallah yarhamukallah sai a kawo kaya suna kawo kasuwanci daga wani gari su kawo wani gari su kawo garin musulmai kuna fahimta? wayo kansu mai manta shida minu ma'ana amma 'yan kasuwansu suna kawo kaya a kasar musulmai su sai da kuma in sun tashi su ma ba mamaki sa siya wanda ba su da su tafi da shi amma kafirai ne arna ne to me za a yi waye ukazu min man tajara minhu min ufqi ila ufqi ushru samani ma yubiuna ana karɓar shi kuma ushirin abin da suke saidawa kayan da suka kawo sai a kasa goma ushiri guda za su bada kamar kenan shine karau ko jiziyar da za su dinga bada na haƙƙi sun zo ƙasar musulmai sun sai da kayansu sun kasuwanci sun samu alheri kuma sun zo an ba su kulawa da tsaro da zaman lafiya kuma sun gama sun saya kuma sun tafi to saboda haka ba a ce a tun da amne ne ba zan kaka sai da kaya a gurin ba a'a sai ka kayan shi sai da amma mi abin da ya sai da sai a kasa goma tara nashi ne sai ba da kashi guda kaushi kenan duk abin da ya ka in cika garin zai kawo da kawo in ya kawo dai ushiri ne ake karba yawa barakallahu diya ce kawai zai shine ushirin ma yi una ushirin abinda suka saida mana ka ka ka saida abinda kai ciniki da sauransu sai ka sa goma sai ka bada ushiri wa in ikhtalafu fi sanati miraran koda sun mana sun maimaita a cikin shekara ka san akwai kasuwanci daga shekara ne shekara ne to akwai kuma wanda ba mamaki a kusa sai kaga a shekara sun zo sau biyu ko sau uku to bai zai ce ba ai wancan zuwa da nai na ba da ushiri yanzu kuma na zo a duk zuwan da ya yi sai ya bada in abin da ya sai da sai ya hudda ya bada ushiri shine ko da a shekara zai zo so biyu so uku to duk zuwan da ya sai da shine yake badawa ba irin da wacce ya ce ba ce a a shekara ne so daya ba a ai wannan wani samu ne kake kenan sun zo sun samu sai ayi ba za a ce kuma a hana su ba wa in hamalu da'ama khasatan ila makkata wal madina khassa ukhisa minhum nisful ushri min samanihi amma yanzu in kasuwancin na musamman makace suke zuwa su sai da kayan nasu ko madina kuna fahimta to a nan kuma sai su samu rangwami to yanzu a nan maimakon su fada ushiri nisful ushiri min samani sai su bada rabin ushiri in an gasa goma an huda guda ba shi ne ushiri ba to yanzu kuma ushirin masu a raba albarkacin sun zo maka da madina sun kawo kayan sai da su makka ko sun kawo kayan sai da su madina to sai su ba da nisbar ushan wayo kasu min tujari laharabiyina al'ushun illa an yanzilu ala aksar min zalika haka yanzu kafiran da ake yaki da su su kuma ba na zaman lafiya ba ahalin zimma ba kafirai ne kasarsu daban taku daban to amma kuma mi ana so a yi kasuwan suna so su kaya kasarku su dinga saidawa to ba a cewa don muna yaƙi da su kasu ba a cewa kuma don sun zo ko a kama su a kashe a'a damar yarjejeniya ku diwa kenan ko a musulunci ba akwai diplomasiya to za su zo eh zan ku kaya ku saida eh mun yarda amma mi idan suka zo suka saida shine wa yakhuzu min tijara al-harabin al-ushr su ma ushri za a karba ce to kun saida sai ku raba a raba goma su bada ushri shikenan illa an yanzilu ala aksara min zalika sai fa idan ma su da kansu kace kai mutanen nan duk da adawa take tsakaninmu da su amma suka mana rangon mu zo mu saida kayan mu mu samu riba mu tafi kuma duka kaso ɗaya zamu bada a cikin goma ka ji kai mun ƙara zamu zamu bada ma ɗaya da rabi to wannan ba laifi wannan su suka dora ma kansu amma ba za ba ku ba ku ko tsananta musu ba a su suka dora ma kansu to wannan kuma sai a karba ina fata fahimta amma mu dai na shari'a ushiri za su bada kwararrai wata rana kwarai za a samu wannan ba wafin rikazi to wanda kuga shi ne mu'amala tsakanin musulmai da wanda ba musulmai ba a shi kuga aljini musulmi babu wani tsanani da ya ce an hana a'a sai dai azarbabiya yau da musulmai suke kawai kaga musulmi ya fi son arne kafiri fiye da musulmi to kuma wani babbar illa ce babbar hallaka ce ma wa iya zubulla wafin rikazi yanzu kuma a cikin rikazi me rikas sai ce wa huwa dafanul jahiliya shine irin bunnon mutanen jahiliya ka san da mutanen da sai ka samu tun yana da azriya ya ta da zinariya da yawa sai a nemi tukunya Allah mai hikima kariba tantantantantan kuma har yanzu ba a samu babban ma'aji ba da ya fita wa alaikun salam baɗe kuma ƙasa bata ci gara kuma ba za ta shiga ba sai dai in ta samu ta hanya amma dai ta wannan in kuma wata ma kasko ba eh Allah akbar to irin shi mutanen da sai su tara zinariyoyinsu da azurhonsu da menene sai a rufe sai a bini amma mutum kuma ya yi shaida ya san gurin to wani ya binne to an tafi kuma sai a mutu kayan zuku ba ne kuma ba mamaki bai fada ma ba wasu to shi kenan a irin wannan mutum a gonarsa ya yi irin wannan bunno sai ka zo ka sai gona ana cikin noma wata rana ka zo ka ce kai a zo a tone wannan gurin za a yi wani gini ko a cikin tona ana gunawa kawai sai aka bunno hudu irin wannan tukunya cika da zinariya irin ta mutanen da to idan mutum ya samu irin wannan shi na ake cewa rikas to idan mutum ya samu wannan kuma kuma aka bincika dai nan kusa duk babu ne shi kawai Allah ne ci daga da wannan abu to me yake haƙi a kanka to wannan abu ya zama naka halal malak amma me zaka yi alhumus sai ka kasa biyar sai ka ba Allah shine alhumus shine rikas duk abinda mutum ya samu irin bunnan jahiliya na da in ka tono to saboda ka kasa shi biyar ka ba da kashi guda fi sabila ka ba Allah kashi guda sa'annan kuma sauran kuma sai ka je kai ta mu'amala aji ai ta sharri shikenan kawai kakar ka ta yanke saka ba to shine to wa fir rikaz a cikin rikaz wa huwa dafanul jahiliya shine bunnan mutanen jahiliya al khums idan mutun ya samu shi ba da khumsi shine haƙƙin Allah alaman asabahu ga wanda ya same shi saboda haka shikenan ka sauke ai kuma sauran ya zama maka halal wuri yanzu kuma kaga bai da daraja shi ya sanya babbar ajiyar kudi wanda bai canzawa babu kamar zinariya ita ce kowane lokaci bata canzawa yanzu kaga wuri shi an huce shi ba zan kaga shi ma hedi yara su yi wasa ka binne banza da a wata lokacin na da zinariya ya siya ya binne da tafi to insha Allah eh wurin ba shi yanzu amma fasa mu'amala da shi to mun zo karshen babin nan babi da yake bada akan zakka akwai sauran lokaci yawwa to eh to ayi tambaya kenan faduwa ta zo daidai da sama ba sawu ya zo takalmi ya tsinke ba to eh eh kamar yaya? da an ce ya mutum ya samu bahu 300 ne ko? a tiya 300 ne? eh yawanci al'adu goma muna koyi a na fahimce shi na fahimci tabbiyar ma'ana to mutum ya ala misali mun yi bayanin na wannan bayan kaca shi ma mun yi bayanin yana jiko wannan ba a tambayar da yake yi to mutum ya noma abin da ya kai zakka shine ausiki biyar ausiki biyar shine da muka lissafawa aka ce ya kai tiya 260 wancan sati da aka sake lissafa masu aka ce ya kai da wajen ya kusa 300 ma tiya 300 kenan in tiya 300 ne shine zai ba da bahu-bahu ina ci bahu bakwai ko dan 40-40 to saboda haka sai mutum ya noma abin da zai yi hudda zakka to ya ake hudda zakar wannan shine tambayar ta ko ya za a hudda zakarsa shine hudda zakarsa shine sai ka kasa goma mun karanta a cikin karatu ma a kunnan sha'aba ne shine goma ushiri shi ma ke rabawa dukkan abin da ka samu sai ka kasa shi goma kawai sai ka bada kashi daya tara naka ne yawwa in yawwa kuna fahimta abinda kai duka da wannan to shine shi kuma abinda tsayi suke mutane in mutane da dame ne ake sai ka lissafa damummuka daya biyu tara sai ka ware guda daya biyu tara na goma sai a ware daya biyu dukkan su daman da ka samu mana sai ka daure damunkan gaba ki daya kana fahimta kawai sai ka lissafa daya biyu tara tara naka na goma na Allah in ka gama tattara duka abin da ka tara daidai yake da ka kasa goma shi ma ka ba da kashi guda shi ne aka ce duk abin da mutum ya noma na ruwan sama na damana ushiri ake badawa amma in ba na damana ne ba yanzu na ban ruwa ne kai da kai aikinka ka samo motar kake ban ruwa ka noma shinkafa ka ko ka noma alkama ko ka noma masara amma mi yanzu da noman rani shi kuma ka gaba ruwan sama ne dole sai ka yi aiki ko ka sa motar ko kuma ka je ka yi kanal daga can koyon da ruwa zai dinga kana zubarwa kana bi shi kuma ka sa yara nan suna bi in nan ya cika a rufe in nan ya cika a rufe a haka ka yi noman doki shi ne wani abu na jagorin doki to shi kuma nisfi kushir shi in ka kasa goma in ka hudda na goma sai ka raba biyu kenan tara da rabi naka rabi ne shi kuma zaka ba Allah kawai shine bambancin su da noman da mutum ya sha wahala da noman da mutum bai sha wahala ba meye noman da mutum bai sha akwai wanda noma akwai wahala a'a da noman da ban ruwansa da ruwan sama ce ta baka ban ruwa da wanda kuma kai ne da hikimarka da dabararka da sayan generator waya da sauran suka yi to shi kawai bambanci shi can zaka bada ndcm nan kuma shi kuma zaka bada db shi wa alaikum salam shine ya fito ko alhaji ta ba amsa ta yawwa to shi ne insha Allah ne kamar abin da eh eh duk da mai guda iya biyar ne ke da shi ko goma a to shine an kai sai zai yi kiya goma zan zama eh da mai goma zan zama kiya eh dari kuna da kuke da
a'a ba dabi ake faɗa ba shi yanzu ala misali ya kai ausiki biyar ya kai zakka ko to sai yake bayanin ya za a yi shine ala misali in daurin in tsarin daurin dame ne kamar yanzu wanda suke yin dame kana fahimta Su- dame suke ko sai dame daya biyu tara no goma an shi ne ce tana an suke to in kuma an sussuke duk tiyoyin haka suke yi a'a wannan kuma ya rage da wannan ba maki da sadefa yawa to ku saurara yanzu in kuma dame in an sussuke ne da an sussuke kas- kaga masu al'adun su yi dame akwai masu al'adun su kuma sussuke ko tarawa ake a sussuke an fahimta da to shi kuma yanzu wanda ake tarawa a sussuke yanzu in aka sussuke ba mamaki ka yi tiya tiya ɗaya biyu tara ta goma ta Allah to kaga wannan yi yana zai wahala to amma me za a yi sai aka yi bahu ɗaya biyu bahu ɗan arba'in sai ka tara bahu goma ɗan arba'in ɗaya biyu tara na naka na goma sai ka fita wa Allah shikenan yana a walik ina
muna wadatun dukan wasai eh da wajen hudu zaka a sha'anin wannan mu duka mun yi noma mun hudu zaka mm, sai zama duro suke nan a cikin mu nan kaɗan ne eh to wannan in muka huda na ya kamata mu kai wannan
mana yana tambaya kenan an hudda zakka amma wanda muke ciki yanzu kuma ba su cancanci zakka ba kowa yana da shi to yanzu kuma sai ku doka ku kai makwabtanku waɗanda suke su mabukata eh kenan garukan da suke makusanta wanda akwai mabukata sai a kai sai a ba su ta insha Allah to eh eh muka duba sauhu kimshe ake yi in aka buɗe sauhu tara da goma yin sauhu duka ne ma dai ne ma wannan ɗaya ne ko a yi ta bahu ko a yi ta dame ko ta a yi ta sanwo duk ɗaya ne Eh. shi dai kada a zo a wajen na Allah ka- in ka zo naka cika sanwa ka cika ka kirkirkir sai a sa a yi wayi kai in ka zo kuma na Allah kawai sai a yi sama sama a to wannan kuma in kai ba ta yi ba amma in dai duk ɗaya ne yadda aka auna wancan aka auna wani haka ake wadda duk yayi ko ku yi ta dame ko ku yi ta bahu ko ku yi ta sanwo duk yayi insha Allah Allah ka ba wala akwai wata tabbayar ce wa alaikun salam
zinariya eh da ta kai a huda mata
eh ita ce da ado ce kaɗan
in ta kasance da ado ce ba a huda mata zakka ba huda eh salawa da wa alaikun salam wai zinariyan ashirin wai ki ba zai fi shan su ba ya kai ka wani gram gram arba'in ya yi an ji ba zai fi shan su gram
ba lo ba lo da mu shi shi gram
shi ɗin ne sai an san kudin gram ɗin dinari ba eh bari akwai akalabiya mafi yawanci akwai masu kokarin nan wanda mu suke aiki a wajen bankuna da sauransu suna lissafi su bada eh ba- bana- bana ni haɗin ban ban samu waɗanda ba eh. Hmm. ya kai su-
bana a shi na eh emi na ji ka kai satsan na ji na ji ya kai satsan inda na kudi ne ba to shi na gramin sai an san yawa ni dinarin nawa yake yana waɗannan masu yan economist su ko kuma bankiyar su suke lissawa su suka san ma'aunin dinari yau ya kai kaza da sauransu da shi ake buga ba tunda kowane shi ne ma'aunin ta ko'ina ya sha Allah to da fata abin kanta daidai Allah tara mu cikin ladan abin da muka kuskure Allah ya fi mana bukatocin na alheri Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu iko binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ta rasta mu kace mata wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi to masha Allah